الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya safiyar litinin 16 ga watan jumadal ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine 17 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a jerin gwanan karatukanmu daga littafin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi yau a darasinmu na 69 haka ne kuma ba mu fita ba dai daga siyakin abinda malamin timiya ke mana magana na wajibcin hada a neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma wajibi ne akan kowanne bawa tare da cewa mutum ya yadda dukkan abin da ya aikata na aikin alheri Allah ne ya rubuta masa ya sa ya zaɓi haka hakanan abin da ya aikata na wato aikin sharri laifinsa ne shi ya zaɓe haka kuma shi za a yi ma wato zunubi sannan kuma kada shi za a yi wa azaba akan haka kada mutum ya kafa hujja da wannan akan cewa dukkan abin da ya same shi ko kuma dukkan abin da ya aikata na zunubi to ai tunda Allah ne ya kaddara to ba komai kenan a wannan siyakin ne yake ta mai da martani yake faɗin cewa abin ba haka ya kamata mutum ya zama ba ko bayan ya ce mana waƙad akhbara ta'ala fi kitabihi bi taubati ibadihi as-salihin wa maghfiratihi lahum wa thabata fi as-sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala lan yudkhil lan yadkhula al-jannata ahadun bi 'amali qalu wala anta ya rasul allah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadl wa hadha la yunafi qawluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima kun bima aslaftum fi al-ayyam al-khaliyah har muka yi magana shi ne muka tsaya kansa ko makon da ya gabata cewa faɗin manzan Allah salama da ya yi cewa babu mutumin da zai shiga aljanna da aikinsa sannan kuma gashi a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah maɗauki yana gaya mana bima kuntum ta'malun kamar yadda ya kawo nan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha da daɗi saboda abinda wato kuka aikata da ya wuce a baya cikin wato kwanakinku da suka gabata sai yake cewa la'alla mutum zai fahimci akwai tufka da warwara ya can an ce ba za a shiga aljanna da aiki ba nan kuma an faɗi za a shiga da aiki shine kowanne kuma an yi amfani da ba'un ne ya ce wancan wanda aka kore na farko ba'un muƙabala da mu'adala aka kore Allah sa ku riƙe wannan kalmar da ya ambata wadda kuma aka tabbatar a nan wurin inda ya ce bima aslaftum fil ayyamil khaliya ba'u sabab ce wato ya abinan ba'un ce ta sababiya bima ai bi sababi amalikum don haka aiki dangane da shiga aljanna aiki sababi ne babu wanda zai ce zai shiga aljanna bai aikata komai ba yawwa amma shi aikin da zaka aikata ba shi ne shi kadai zai cancantan maka shiga aljannar ba dole sai da rahamar Allah domin aikin da kake yi dan kaɗan ne in an kwatanta da ladan da za a baka inda ba dan ana ribanya maka ba ribanya wannan da ake da kuma rahamar Allah ita za ta sa abin yayi yawa har Allah maduki ya sa ka cancanci shiga aljanna Allah sa da kun fahimci wannan mawdu'in nan guri hmm tai to za mu dora nan yace wa qawlu man qala fadin wanda yake cewa ma'ana daga cikin mutane akwai wanda za ku ji yana cewa idza ahabba Allahu 'abdan lam tadurruhu adh-dhunub idan Allah na son bawa to babu wani zunubi da zai cutar da shi in Allah na son bawa to shikenan ko yayi zunubai ba za su cutar da shi ba wannan zancen la'alla wasu ba ku taba ji ba to akwai waɗanda suka faɗi wannan yace idan za a yi musu fassara mai kyau wato a gyara zancen a bashi ma'ana mai kyau shine ibn tamiya ya kawo ma'anar mai kyau da zaka iya fassara wannan kalma da ita in ba haka ba ko zahirinta bashi da kyau ka ce in dai har Allah na san ba wato zunubi ba zai cutar da shi ba to sai ce abin da yake nufi annahu idza ahabba abdan idan Allah yana son bawa alhamahu taubata wal istighfar to zai sa masa ilhamin ya rika yawan istighfar yana tuba kaga kenan zunubin ba zai cutar da shi ba ba a nufin cewa in dai har Allah na son bawa shikenan kuma ya ta zunubin sa ba komai ba haka ake nufi ba mun gane abin insha Allah sai ce falam yadurra falam yusirra ala dhunub don haka zaka ga shi wannan bawan in dai har Allah na son sa to zai sa masa ya rika yin tuba yana istighfari to ba zai rika dogewa akan zunubai ba in yayi ma to zai dawo ya tuba in yayi kuma zai sake dawowa ya tuba kaga in ko mutum yana haka kaga babu israri in babu israri to ba abin zai cutar da shi insha Allah saboda Allah subhanahu wataala zai gafarta masa kun gane wannan guri wa man zanna ba fahimta ba na ka girgiza kai to aha wa man zanna anna adh-dhunuba la tadurru man asarra alaiha fa huwa dallun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafi wa ijma'i salafi wal a'imma yace amma duk mutumin da yake zaton cewa zunubai ba za su cutar da wanda ke dogewa a kansu ba yana da kyau kusan mai ma'anar dogewa ne idan mutum yana zunubi yau ya yi wannan gobe wannan sai ya tuba sai daina sai ya sake dawowa wata ran sai ya sake aikatawa sai ya sake tuba ya daina wannan ba a kiransa musir musir shine mai dogewa ya ta yi la'alla ma ya daina tuba aikinsa kawai kullun zunubin yake ai akwai masu yin zunubin ba sa manzancin ba su sa ranar tuba ba ko wasu sun ce dai to tun da dai abin haka ne ai Allah dai mai gafara ne zai gafarta mana sai su ci gaba da yin zunubin wannan shine mai israri yau wannan dan tabarga zaki ne mutum ya ce ai Allah mai gafara ne don haka bari ya ci gaba da yi saboda ba tabbas cewa Allah zai gafarta wa mutum haka kullum mutum ya sa tuban nan a zuciyarsa kuma ya aikata tuban amma in dai har za a tuba ko da an sake dawowa to wannan ba a kira mutum mai israri laifi ne israri mutum ya toshe kunnansa kawai ya ta zunubi ya doge ya ta aikatawa ya ta aikatawa to abin da ake nufi kenan sai ce wa man zanna duk wanda ya zaci anna dhunuba la tadurru man asarra alaiha cewa wai zunubai ba za su cuci ba za su samar da su sabbaba matsala su sabbaba azaba ga wanda ya doge yake aikata su baya tuba ba duk wanda ya zaci wannan fa huwa dallun tubatacce ne mukhalifun lil kitabi was sunnati ya saba wa qur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i salafi wal a'immati ya kuma saba wa ijma'in magabata da kuma shugabanni da suka gabata daga cikin malaman addinin musulunci mun gane zancen bal kai ba haka ba ma man ya'mal domin Allah madauki ya gaya mana a cikin alqur'ani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara to shi yasa sai kawo mana ita ya kamata mutum ya sani man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gurgudan ƙwayar zarra na alheri zai ganshi mai ma'anar zai ganshi zai ga sakamakon Allah zai saka masa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda kuma ya aikata gurgudan ƙwayar zarra na sharri na zunubi kenan yara shi ma zai ga sakamakonsa kaga ashe kenan in har komai kankanta zunubi in dai har ba a tuba ba za a kama ka da shi ya za a ce ba zai cuci mutum ba mun gane abin don haka ba maganar mutum ya ce ai in dai Allah na san sa shikenan duk zunubin sa ma shikenan ba zai masa komai ba kun san masu wannan magana da muke ta nanatawa akai kullum masu da'awar tasawufi da cewa komai Allah ne da sauransu ai suna da irin wannan magana cewa su ai addinin nan gaba ɗayansa an gina shi ne akan mahabba kawai mahabba ita ce addini ka nemi Allah ya soka shikenan inda Allah na son ka to kawai ka je koma me kai ta aikatawa to ya za Allah kuma ya soka kana saba masa shi ya ce kar ai kaza kuma yanzu ka sa ran cewa kana aikata kaza kuma zai soka ai ba zai soka ba yaudara kai ne kai tsammanin Allah yana son ka alhali kuma aikinka kullun saba masa har kana ganin ma wani na ganin cewa ya sauke wa kansa doka shi ba wani taklifi a kansa sallar ma ba sai yayi ba aikin haji kauyanci ne umara kauyanci ne ba zancen zakka ba zan wannan rashin hankali ne a musulunci dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai faɗi wannan kuma ya ce yana nan har yanzu a cikin sa ina umarnin Allah ina hanin Allah wa ya tabbatar maka ka samu soyayya tukuna inda ai sai kana da tabbacin ka samu soyayyar Allah maɗaukaki baya son waɗanda gashi na ga mana aurare da yawa baya son waɗanda suke saba masa baya son azzalimai baya son masu fasadi inna Allah la yuhibbul fasad to mutum kullun yana fasadi yayi zina yayi caca yayi komai yace wai ba komai ai tunda ya samu muhabba ina takaddar tabbatar da mutum ya samu muhabba akwai babu don haka tunda baka da tabbacin ka samu muhabbar ta ina ma za a samu muhabba ana saba wa Allah don haka wannan mafarki ne shedan ke sawa mutum ya tsammanin abu haka yake duk sharrin da mutum ya aikata zai gan shi sai idan Allah maɗaukaki ya gafarta masa to kaka mutum ba zai Allah ba zai gafarta masa ba yana ta israri baya tuba ba ruwansa sai ce wa inna ma ibaduhu al-mamduh wa inna ma ibaduhu al-mamduhun al-mamduhun ya kamata ko wa inna ma ibaduhu al-mamduhun humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala bayinsa waɗanda za a yaba abin yabo sune waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata fi qawlihi a inda yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا, فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan shine waɗanda ake yabawa sari'u ila magfiratin ku yi gaggawa ku yi rige ku yi tsere ila magfiratin zuwa ga wata gafara min rabbikum daga ubangijinku gafara ana samun ta ne an yi mai wanda ya laifi ko shine zai gaggawa to gaggawa da zaka shine ka fita ka sabule daga wannan zunubin ka koma gonar wanda ba masu zunubi ba ma'ana ka nemi Allah ya gafarta maka to kai gaggawa ga wannan wata kuma kun ga gafara sai aka ce maghfiratin min rabbikum galibi Allah subhanahu wataala yakan yi wannan ta'aziman lima yadhkuru dan girmama abin da yake ambatawa din ma'ana wata irin gafara ba mu san wace iri ba min rabbikum kuma daga ubangijinku shi ma wannan lallashi ne nuna cewa gafarar daga ubangiji tare da cewa duk gafara daga gurinsa take to amma sa ta a wannan siyakin nasa kwadaitarwa a zuciyar dan adam wa jannatin da wata da wani gida na aljanna arduha fadinta shine ard fadinta as-samawati wal ardu shine sammai da ƙasa kun ga nassin alqur'ani aljanna gidan aljanna mutum fadinta menene sammai da ƙasa sammai da ƙasa shine gidan aljanna da zaka samu nan ana a duniya muna ta kokowa akan fili muna ta faɗa wannan ya kai wannan ƙara ko haka bane fegi 50 by 50 ana ta faɗa a kansa amma ka bautawa Allah a lahira kana da me ardu has samawati wal ard wala da da hankali mutum ba zai tsaya bata lokacin sa a duniyan nan yana ta rikici akan ta ba ko wannan labarin ƙarya ne ko gaskiya ne gaskiya ne dan Allah mu nemi lahirin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu to yace uiddat lil muttaqin an riga an yi tattalinta ga masu tsoron Allah wannan aya tana daga cikin ayoyi da malamai suke kafa hujja don mai da raddi ga 'yan jihamiya da su irin su abu abulhuzaif al'allaf abulhuzail kai al'allaf daga cikin mu'tazilawa da suke cewa ai Allah maɗaukaki bai yi aljanna ba bai yi wuta a yanzu a halin da muke ciki kaga wannan lafazi da yace uiddat fi'ili ne aiko a mabniyin ala ma lam yusamma fa'iluhu a kuma sannan madi ne ba mudari'i ba ba mustaqbal bane in an ce madi an riga an gama cewa uiddat an riga an yi tattalinta in an yi tattalinta ku kunga tana nan kenan yanzu da cewa ya yi za a zo a yi tattalinta nan gaba da sai a ce to lokaci ne bai ba amma an yi tattalinta ga masu tsoron Allah don haka aljanna tana nan yanzu wuta ma tana nan yanzu su mu wuta zilawa ai mun taba zancen magana su akan wannan ko a baya wani lokaci suna cewa wai aljanna da wuta Allah bai riga ya yi su ba yanzu wai idan ya yi su suwaye a ciki in ba a sa kowa ba a ciki wa ayyal mubazzaranci ne za a yi gidajen aljanna haka manya-manya da daɗin da komai wa aje ba kowa a ciki Allah ku ba almubazzaranci don haka ba wai yanzu za a yi ba sai nan gaba za a yi ji wani irin taurin kai Allah ya ce yayi ka ce bai ba kuma kai baka je ka gano ba ko ba haka bane wannan labarin ba shi da kyau Allah maduki ya faɗi uiddat lil muttaqin wannan gidajen na aljanna an yi tattalin su ga masu bin dokokin Allah su waye alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra sune waɗanda suke ci da dukiyoyin su suke bada taimako a sirri abinan halin natsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki wad dharra da kuma halin cutarwa lokacin kunci da talauci wal kadhimin al ghaidha kuma sune masu wato kame fushin su idan fushi ya zo musu suna matse shi su mai da shi ba sa bayyana shi in an bata musu rai suna wato daurewa kas su bayyana fushinsu wannan fasuwaye almuttaqin ake siffantawa mun gane wannan zancen masu tsoron Allah nan ga siffofinsu suna ba da dukiyoyinsu ta taimakawa al'umma a halin zaman lafiya da halin cutarwa kuma su masu kame fushinsu ne ba sa bayyana fushi ba daga an yi wa mutum abu zai hau fushi ba da ɓacin rai ana taɓa ku wata kissa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da yake kwance kuma dai santa ba iya nan ba yana kwance a gindin bishiya ba wani mutum ya zo ta rami bai same shi ya zara takobi a kansa daga cikin kafirai annabi sallallahu alaihi ya farka ya ganshi a tsaye a kansa ga takobi mutumin ya ce yau waye zai tsare ka daga gare ni annabi sallallahu alaihi ya ce Allah take ku sai hannun mutumin ya kama rawa takobin ya faɗi annabi sallallahu alaihi ya miƙe ya ɗauki takobin mutumin yana kwance ya ce kai kuma yau waye zai tsare ni daga gare ka sai ce an san ka kai mai afuwa ne kai haƙo ka duba ka gani sai ce kai mun afuwa sai ce to sai dai ka musulunta sai ce a shi ba zai musulunta sai ce to kai mun alkawarin ba za ka cutar da musulmi ba duk abin da za a kulla a cutar da musulmi ba kai a ciki ya ce to na baka wannan alkawarin shi ke ne tashi ya tafi kuma ba a taɓa shiga da shi a cuci musulmi ba amma fa bai musulunta ba to wannan abin da nake so in kawo a nan waye a cikinmu zai iya wannan ai na taɓa tambayar mu a nan irin wannan haƙurin da juriyar ai maka irin wannan bala'in a tsaya a kanka ba kowa sai daga kai sai ubangijinka ga mutum da takobi kai ma sai ka samu dama a kansa don allah za ka yi haƙuri za ka matse fushin nan to nan shine abin da ake faɗa kullum ka riƙa daurewa kana matse fushinka ba kowa ne zai ga ɓacin ranka ba bacin ran mutum na taɓa ambata mana ba sau ɗaya ba da bacin rai da murna da mutum zai yi su ne hanyoyi guda biyu da aka fi gane halin mutum mun taɓa wannan zancen aiko duk mutumin da kake so ka gane halinsa ka tsaya ka kalli fuskarsa a lokacin da aka ba shi labarin bakin ciki ka dubi fuskarsa kuma a lokacin da aka ba shi labarin farin ciki irin yadda zai zabura yi wani action ɗin da zai a lokacin nan shi zai nuna maka wani irin tunani ne da shi mun fahimci wannan da haka mutum kada ya bari kawai koyaushe fushi ya tasiri a kansa kullum kai bakin ciki kullum bacin rai game da mutane ba sakin zuciya ba sassauci in an yi alheri ka natsu ka kwantar da hankali ka yaba wa mutum wani ko alheri aka ba zai ba sai dai shiru eh to an yi amma ana yin kuskure komai kankantarsa to sai an tada hankali fafafafafa da faɗa in ‘ya'yansa ne haka zai hausu ‘ya'yansa ba su san rahama ba daga bakinsa wannan bai kamata ba ya kamata mutum ya zama mai matse fushinsa wal'afi na anin nasi kuma masu afuwa akan mutane in amma abu kai afuwa ita afuwan nan fa girma ce ko ba girma ba ne ko malami da yi wata muhadara ta kai wajen awa biyu sunanta akhlaqul kibar akhlaqul kibar halayen manya duk irin waɗannan abubuwan ya kawo a ciki yadda za a yi maka ka shanye shi babban mutum shine wanda in kai masa laifi zai nuna ma ba komai bane amma wanda kai masa ya sauko kasa ku yi fada da shi ku yi fada da shi fa yana saman ka dama in ka tsokane shi ya dawo kuka yi fada waye ya sauko kasa shine ya sauko kai ku ba za ka iya hawa gunsa ba don haka kai sai barka kai ta yin abinka in surutu ne da zagi kai ta abinka sai wata ran ma kana cikin zaginsa a cikin mutane ya zo wucewa bai san ma kai zagin ba ila ya dauke wuta a gaban mutanen ya baka ya mutum zai ji kana cikin zagin mutum sai gashi ya tsaya sai dan ko wani abu kuma a gaban mutanen da kake zaginsa a gaban su sai baka wani abu mutanen ma sai sai baka da hankali ko ba ka kaga ya gama da kai ta wannan wurin to amma idan mutum ya ce kullum da zagi da cin mutunci sai ya rama su to sai Allah bar shi sai ga Allah madauki ya bar shi sai ya sakko kuma ya faɗi a idan mutane haka babba shanyewa abu yake ai tai masa ai tai masa ya kauda kansa kaman bai ji ma ana yi ba Allah madaukaki ya ba mu wannan hali na afuwa akan mutane sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai ce kuma su ne walladhina waɗanda idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfasha wani mummunan aiki kaga ashe almuttaqun ba ma'asumai bane kuma ko gashi ga takawa an siffanta su da da takawa amma kuma akan samu lokacin da za su yi zunubi kuma ma ku duba aka sa alfasha walladhina idza fa'alu fahishatan in suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su in suka yi me za su yi zakarullah sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai kuma su nemi gafarar zunuban nan nasu suna cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai la ahada yaghfiru dhunuba illa Allah shine ma'anar wannan wuri babu mai gafarta zunubai illa Allah sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan wannan laifin in sun yi alfashan nan suka tuno Allah to tuba suke sai su dawo kaga babu mai ba israri shine wa lam yusirru ba sa dogewa su ci gaba da wannan aiki wa hum ya'lamuna alhali suna sane sai idan da jahilci kun ji wannan aya mai daɗi Allah subhanahu ta'ala ya bamu raban da ke cikinta sai ce to wa man zanna duk mutumin da zai zaci annal qadara hujjatul li ahli dhunub to yanzu ya koma zancensa da ya faru yace duk mutumin da ya zaci cewa ai qaddara hujja ce li ahli dhunubi ga masu zunubi mutum yayi zunubi yayi laifi sannan ya kafa hujja da qaddara ai haka Allah ne ya kaddara min ba komai shikenan ba shi da zunubi fahuwa min jinsin mushrikin to yana cikin jinsin ya aikata abin da jinsin mushrikai suke aikatawa me yake nufi da wannan jinsin saboda yana nufin ba wasu mutane ne guda ɗaya ko kala ɗaya ko nagari kaza da aka san su sun yi hakan ba amma ɗabi'ar masu shirka ita ce kaza to haka nan shi ma in ya laifi ya kafa hujja da kaddara to shi ma ya ɗabi'a irin ta waɗannan mun gane zancen yawwa shine ma'anan fa huwa min jinsil mushrikin alladhina qala Allahu ta'ala fihim wadanda Allah madauki dangane da su yake cewa anhum kai wanda Allah yake cewa dangane da su sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna ai haka suke cewa ko sayaqulu alladhina ashraku wadanda suka yi shirka suka yi shirka suka bauta wani wanda ba Allah ba yaqulu zaka ji suna cewa yaqulun zaka ji suna cewa law sha Allahu ma ashrakna ai da Allah ya so da ba mu shirkan nan ba wala aba'una haka iyayenmu ma da basu yi ba wala harramna min shay'in da ba mu haramta komai ba wani ita ce ta suratul an'am wanda yake magana akan sun haramta wa kansu abinda Allah madaukaki bai bai haramta musu ba to wannan su ake magana kun ga ɗabi'a ce ta waɗanda suka yi shirka su rika cewa ai to ai shirkan ma ai Allah ne ya so muka yi da bai so ba da ba za mu yi ba ka ganin ana kafa hujja da da kaddara kenan akan cewa ayi laifi ba a kafa hujja da kaddara akan yin laifi qala Allah ta'ala raddan alaihim amma ga raddin da Allah ya musu Allah ya musu martani sai yake cewa kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana haka nan waɗanda suka zo gabanin su su ma suka yi ƙarya suka ƙaryata abin da aka gaya musu ashe kun ga wannan maganar da suka faɗa ƙaryatawa ne ga abin da Allah maɗuke faɗa ko yawwa ba gaskatawa bane shi yasa shi yasa shi kadzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana hasad suka dandane azabar mu qul kace da su hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilimi ne fatukhrijuhu lana ku fito mana da shi mana ku fito mana da wani ilimi dangane da wannan abin da kuka faɗa cewa idan mutum yayi laifi kuma zai kafa hujja da kaddara akai ya ci gaba da laifinsa in akwai ilimi Allah ne ya gaya muku wannan cewa lausha Allahu ma ashrakna din ku kawo mana mu gani ai maganar cewa da ya kamata mu yi bayani akan nan su bai suke nufi da suka ce lausha Allahu ma ashrakna hmm? akwai aya a Qur'ani Allah madauke maganar da ya so da wani bai shirka ba ko babu kun manta ne a cikin suratul an'am akwai walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ai akwai wannan cewa da Allah ya so da basi ba to me bambancin wannan gurin da wancan gurin hmm? a babin imani da kaddara nan Allah yana tabbatar da shi ne sarki shi ne rabbu babu abin da ke faruwa a cikin halittarsa sai da iliminsa kuma sai da mashi'arsa mashi'ar a nan wace yake nufi abin nan mashi'a wadda take nufin irada shi yasa kun ga kawo lafazin mashi'a mun gane wannan yana nufin zartaccen hukuncinsa na irada kauniya in dai kun gane bambanci tsakanin irada shar'iyya nan da kauniya to nan ita Allah maɗauki ke nufi cewa da bai so ba da ba su ba ma'ana nufinsa ne ya kaddara za su yi hakan amma kuma tunda ya ce ka su yi baya so to ba za su kafa hujja da wannan ba shi labari yake bayarwa na iliminsa a lauhil mahfuz ya rubuta wani zai zama kaza wani zai zama kaza to kuma duk abin da wanan nan zai yi tunda Allah shine sarki shine mai iko shine mai halittar komai to ba zai yiwu a cikin halittar safa a samu wani wanda zai abin da Allah din ba zai bai sanya lokacin da yi ba kun gane wannan to ita yake nufi anan don haka yana magana ne akan iradar Allah alkauniya wadda ita ce mashi'atuhu annafiza ita ce mashi'ar Allah waɗancan kuma suna kafa hujja ne da cewa ai da Allah ya so da basi ba su kuma suna nufin so a nan suna nufin ƙauna da yarda Allah ne ya yarda ya ba su dama su yi da ba don haka ba da basi ba don haka kenan Allah ba zai kama su da laifi ba su can suna nufin iradar Allah shar'iyya duk da cewa kauniya ce amma su sun ba ta fassarar shar'iyya don su ɗauke wa kansu laifi kun gane wannan zancen an fahimta insha Allah to mu je to sai ke cewa kazalika kadzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi ne ku fito mana da su in tattabi'una illa dhanna ba abinda kuke bi sai zato zato ne wa in antum illa takhrusun ku ba komai kuke ba sai shaci faɗi ƙul ka ce da su falillahi hujjatul baliga hujja mai kaiwa matuƙa mai isarwa tana ga Allah ita ce ta Allah falau sha'a lahadakum ajma'in da ya so da ya shirye da ku baki ɗaya wanda irin so shi ma nan kauni yawwa duk inda ya faɗi wani abu da yake da alaƙa da shiriya ko ɓata ya kawo mashi'a to kauniya yake nufi amma dama in irada ce shar'iyya dama abin da ya so kowa ya zama mumini abin da Allah ya so so na kauna da yarda shine kowa ya zama mumini amma kuma a nufinsa ya rubuta cewa wasu ba za su zama muminan ba wannan kuma sarautarsa ce ikonsa ne ya rubuta wani zai da'a ya rubuta wani ba zai da'a ba kun gane wannan zancen a wannan babin malamai aqida suna cewa yana cikin abin da yafi kowanne abu hadari in baka gane shi ba domin a rashin fahimtar wannan irada shar'iyya kauniya da bambance su din duk wanda ya bata a babin kaddara anan ya bata masu kore kaddara su ne mu'tazilawa da suka ce duk abin da suka yi na aiki marar kyau Allah bai sani ba ma bai rubuta a lauhil mahfuz ba sai da suka yi sannan su abin da suke so shine su tabbatar wace saboda sun riga sun hada iradar shar'iyyar da kauniyar guri guda ba su bambance ba cewa in dai kaga mutum yayi abu to Allah ne ya so hakan ma'ana yana so yana kaunar abun kuma zai bada lada to idan har ya san za ka yi kuma kai din kuma ya maka azaba ai an yi rashin adalci wai a fahimtar su don haka ashe kenan bai sani ba bai rubuta ba bai kaddara ba sai da kuka yi sannan ya sani to a lokacin ne ya cancance ya muku azaba tunda bai rubuta ba a lauhil mahfuz kun gane rashin basirar su saboda sun ɗauki cewa iradar da ake nufi nan duka ɗaya sai ma'ana in kai abu to Allah ya so shi kenan ma'ana so da yarda ita ce abin da ya faru idan ka aikata abu kaza shi kuma su waɗancan masu jabariya masu yadda da ƙaddara har suka wuce iyaka su kuma me su ma sun haɗe da iradar shar'iyyar da kauniyar duk abu ɗaya ne a gunsu don haka idan mutum ya aikata wani abu sai shi a to shi kenan Allah kai wa da'a duk abin da ka aikata in kai zunubi ma sai su ai ba kai masa da'a ba a shari'arsa amma kai masa da'a a me a halittarsa a kaddararsa kun gane wannan zancen wannan shine aqidar wancan ashe kun ga rashin bambancewa tsakanin irada shar'iyyar nan da kauniya shi ya batar da waɗannan shi ya batar da waɗancan Allah sa kun fahimci wannan to mu je wa alaikum salam Mm. na'am yawwa ai alhamnahu rushdahu mun ilmantar da shi ga hanya koye wannan koye wannan shine ma'anar hadainahu mun nuna masa hidaya nan wace ce ta dalala ce ba ta tawfiki ba shi ma nan kun ga malamai suna rabawa biyu ko akwai hidayatu dalala da kuma hidayatu mene tawfiq hidayat dalala ita ce ta bayani a bayyana maka a ce to ga hanya kaza in kai kaza fa zaka samu kaza ga kuma nan hanyar in ka bi ta wuta ce Allah ya wannan ko bai ba to kaga ba mutum ba shi da hujja Allah ya ce maka in ka bi nan zaka aljanna kuma ba ƙarya yake ba ya ce in ka bi nan zaka wuta kuma ka zo ka bi nan din ka ce wai duk ɗaya ne in ka ce ka bi wannan ka ce duk ɗaya ne da wancan wannan ba haka bane don haka inna hadaina sabila mun bayyana masa as-sabil da wancan mai kyau da wannan mara kyau shi ake nufi ba taufiki na zuciya mun shiryar da shi a kowanne wuri mun ba shi hidaya to in an shiryar da shi a daidai koyaushe ai kaga ba zai bata ba kenan yau don haka ana nufin mun bayyana masa hanyar daidai ko kuma hanyar bata ya bi in kuma ya bi wannan ga sakamakonsa in yi bi wannan ga sakamakonsa wannan dai akwai wurare da yawa mun yi magana akai wani lokacin insha Allah ma sake nanatawa to sai ke cewa walau kana alqadaru hujjatan inda qaddara hujja ce li ahadin ga wani mutum lam yu'azzibi Allahu almukaththibina lirrusuli da Allah bai halaka ya azabtar da waɗanda suka karyata manzanni ba kun yarda da wannan zancen inda hujja da kaddara ko kaddara hujja ce ga mai zunubi mutumin ya zunubi annabi ya ce shi manzo ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi mutum ya bude baki ya ce annabi ƙarya yake sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsammanin shikenan daidai yayi inda wan zai kafa hujja da kaddara akan wannan ai da Allah ba zai masa azaba ba ko to amma gashi mun gani a baya a tarihi Allah mu duke ba mu labari gashi a cikin alqur'ani ya halaka ya azabtar da mutanen da suka karyata annabawa ka kaumi nuhin ka mutanen annabi nuh an halaka su ko ba a halaka su ba an halaka su saboda me saboda sun karyata annabi nuhu idan da kafa hujja ko kaddara hujja ce ai Allah ya riga ya rubuta cewa za a yi tufana ko ya rubuta cewa annabi nuhu zai zo wa mutane kuma wasu za su yi imani wasu ba su yi imani ba inda waɗanda ba su yi imanin nan ba za su kafa hujja su ce a to ai Allah ne rubuta mana haka da bai kamata a yi musu azaba ba sai a komo kan maganar mu'tazilawa cewa ai wannan rashin adalci ne ko ba haka ba zancen ku kun ga ba haka bane na'am
kai ka ga azaba ce amma Allah ya saman nema a ciki wannan azabar da yake ciki kai a idon ka ne idan wa idon mai gani a ina muka ganta shi zai sha kayansa fa aljanna kuma an ka kauta aljanna Na'am.
to ya a hango daɗi ne amma shi Allah azaba yake masa a ciki saboda haka ba lalle bane don Mm.
kamar fir'auna da wannan Mm.
wuta Na'am.
yana cikin wutar da ku kuke gani amma yana cikin aljanna da Mm.
yake kasa saboda bai amana da yi bai ma'amala da yi ba nufi sa'a Mm. kuma Allah ya karyata shi a haka a cikin al- wannan wannan duk ƙarya ce ba ka suke tafiya al'amuran eh wani falsafar su ce amma ai zahirin alkur'ani ya karyata wannan ko ba haka ba kage yanzu dama abinda Allah Allah madaukaki kuma ya mana magana ne da zahirin alkur'ani wannan falsafar tasu da bayanan duk ƙarya ne Allah ya wa mutum azaba kaga ba za ka ce wai kai ne kake ganin ta azaba ba yau ba na gatarar Shi- da mutum to ka gani idan idan wannan zancen ne ai shi lokacin da za a yi wa mutum azabar shi mai wannan zancen baya nan ko ba haka bane yawwa amma ya bari lokacin da ake azabar ya ji in daɗin ne eh yawwa wannan duk ƙarya ce suke faɗi wannan hanya ce dai da shi ibn arabi ya keto musu ya fito musu da ita cewa komai za a iya juya shi yadda kuke zatansa ya juya shi ya zama ba haka ba a ce fir'auna a ce masa dan aljanna to duk me aka kenan a duniyar annabi musa duk ya bata lokacin sa maki eh to ka gani duk abin da Allah ya ga mana a qur'ani kenan duk ya zama ba haka ba saboda me dan ya ce wa ana minal muslimin kuma Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ai kaga ya karyata bai karbi musuluncin sa ba tunda ya ce hatta idza adraka hul gharq Allah kuma daukaki lokacin da mutuwa ta zo wa mutum dan ya tuba baya karba kun gane wannan abun ai yau don haka da'awar fir'auna shi yasa har yace al yawma fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya duk wani abun duk ni'ima ce kenan ba ni ina fadin can ni'ima Allah sauke wato falsafa ce da aka kudunduno ta domin a yaƙi fikirar musulmi a raba mutum da ƙur'ani da kuma hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su irin waɗannan maganganu gashi dai abin da ke gaya mana cewa inda wato kaddara hujja ce ga wani da Allah bai azabtar da waɗanda suka karyata manzanni ba wannan dai mun fahimci haka ga misali ce ka qaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu Allah ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa wasu suka yi imani wasu ba su yi imani ba Allah ya azabtar da waɗanda ba su yi imanin ba aka yi tufani aka halaka su an yi adalci ko ko an yi zalunci an yi adalci su suka jawa kansu suka ƙi imani an ce su yi imani don haka idan da kaddara ku hujja ce da ba a yi musu wannan azabar ba da sai su ya Allah za ka mana azaba bayan ka rubuta a lauhil mafuz cewa za mu yi haka kun gane wannan nan can don haka wancan tatsuniya ce a rika wannan tawile tawilen banza ya ce wa adin da adawa wa samuda da samudawa walmutafikat da wanda aka kife su su ne mutanen annabi lut su ne almutafikat wanda aka kifa garinsu shi ne almutakif ba mu'takif ba da ainu almutafikat waɗanda aka kife garinsu wa ƙaumi fir'auna da mutanen fir'auna da shi a ciki walam ya amuru bi iqamatil hududi alal mu'tadin inda kaddara hujja ce har yanzu da Allah bai bada umarnin a tsaye da haddi akan wanda suka keta haddi ba mutum ya yi sata ba yanke hannu mutum ya dina ba jifa ba bulala ko inda kaddara hujja ce kawai sai mutum ya yi abu sai zo ce a haka Allah ya kaddara da haka sai a ce to tafi cike ba abin da za a yi masa da kowa sai shiga gidan kowa ya sata ba abin da za a yi masa kun gane wannan can wannan rusa fa musulunci ne wancan aqidar kafa hujja da kaddara din nan wala yahtajju ahadun bil qadar illa idza kana muttabi'an li hawahu bi ghairi hudan min Allah babu mutumin da zai kafa hujja da kaddara sai mutumin da yake mai bin son zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba sai ce wa marra alqadara hujjatan li ahli dhunubi duk wanda ya ga kaddara ya dauke ta a matsayin hujja ga ma'abuta zunubi wannan ra'adin kalbiya ce wa marra alqadara hujjatan ai wa man i'tabara alqadara hujjatan wa man adda alqadara hujjatan mun gane wanda duk ya dauki kaddara shine ba gani zaka ce ba wanda ya dauki kaddara a matsayin hujja li ahli dhunubi ga masu zunubi yarfa anhum adh-dhamma ko adh-dhamma wal iqab yana dauke musu wato zargi da ukuba fa alaihi Allah ya dhumma ahadan to lalle wajibi ne akan sa kada ya zargi kowa wala yu'aqibahu kada kuma ya kowa ukuba idza tada alaihi in yayi masa wata wani abu na keta haddi kun gane wannan nan ai shine muke bada misali ko yaushe akai ko cewa idan har mutum ya dauki cewa kaddara hujja ce to shi in an masa sai ya hakuri sai a shikenan kaddara ce mutum ya zo ya mare ka ya ma sata kana zaune kawai lafiya lau sai ya bude hannu sai ya kwala ma mari sai me yasa wani me yasa kamarin sai ya ce a kaddara ce haka Allah ya rubuta kaga ba mai yadda da wannan yau to in dai mutum har zai yadda da cewa kaddara hujja ce ta mutum ya ci gaba da zunubi cewa haka Allah rubuta masa to shi ma a yi masa laifi a ce masa kaddara ce a gaya zai a yi masa duka a gida ko a sace dukiyar a komai a kwace sai a bashi haka in yi magana ce haka Allah rubuta kaddara ce kai ma ba ka ce ka yi zunubi kaddara ba ce to haka kai ma Allah rubuta maka a yi maka wannan kun san ai kisar sayyidina Umar da wani barawo ko wanda ya sata an ce me yasa yace wai me yasa wai ai me yasa kai sata yace ai kaddara ce shine sayyidina Umar yace mu ma mun yanke hannun ka kaddara ce yanke hannun naka da muka yi mu ma kaddara ce shikenan sai ka sai ka dauki waccan kaddara akan wannan kaddara to shine sai ke cewa bal yastawi indahu ma yujibu ladhata wa ma yujibu alama to gashi idan mutum da gaske ne ya dauki wannan kaddara a matsayin hujja to sai ya zama kenan da abu mai daɗi da abu mai raɗaɗi duka ɗaya ne a wurinsa duk sai ce a kaddara ce duk wannan ba komai mun gane wannan can duk abin alheri da kuma abin sharri duk ba za su samu bambanci ba a wurinsa fala yufarriqu baina man yaf'alu ma'ahu khairan wa baina man yaf'alu ma'ahu sharran da haka ba zai bambance tsakanin wanda ya masa alheri da wanda ya masa sharri ba wani ya zo ya bashi mota ya bashi riga ya bashi kuɗi wani kuma ya zo ya zazzage shi ya mammare shi a gaban mutane sai ce duk ba komai ku je alheri ku kai haka ba shi da hankali ko za ko za ku daina da hankali yau sai ce wa hadha mumtani'un tab'an wa aqlan wa shar'a wannan ba zai yiwu ba shine mumtani'un ba zai yiwu ba a ɗabi'ance a hankalce a shar'ance ɗabi'ar ɗan adam ba zai karɓi wannan zancen a ce haka zai rayu ba a ce komai daidai ne a gunka amma sharri ka ce daidai amma alheri daidai ne ba zai yiwu ba haka a shar'ance ba a hankalce ba haka bane haka a shar'ance ba haka bane wa qad qala ta'ala Allah madauki ko ya ce am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai kal mufsidina kamar mabarnata fil ardi a bayan ƙasa am ko kuwa za mu sanya almuttaqina masu tsoron Allah kal fujjari kamar fajirai a ce waɗannan duk ɗaya ne wannan ma duk ɗaya ne kaga aqidar waɗancan a wurin su fa sun ce komai duk ɗaya ne to kaga kuwa Allah madauki gashi ya bambanta wannan daban wannan daban musulmi daban kafiri daban mai da'a daban fajiri daban wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu ma sanya musulmi kamar mujrimai da musulmi da mujrimi ba ɗaya suke ba mujrimai nan yana nufin kafirai din da kawo musulmai fi muqabili wani suna duk da ana amfani da ijrami wajen maganar laifi to nan ana nufin waɗanda ba musulmi ba yawwa sannan zai ce wa qala ta'ala am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum waɗannan da suke tsorurutar aiki marar kyau suna aikata miyagun ayyuka shine ijtarahu suka yaga suka aikata waɗanda suka aikata miyagun ayyuka suna zaton an naj'alahum za mu sanya su kalladina amanu kamar waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai mu sanya mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu duka su zama ɗaya suke da waɗancan ai ba zai yiwu ba sa'a ma yahkumun tur da wannan abu da suke hukuntawa tir da shi wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan shin kuna zaton cewa mun halicce ku dan wasa ne haka kawai wa annakum ilaina la turja'un kuma cewa ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba wa qala ta'ala ayahsabu al-insanu an yutraka suda shin dan adam yana tsammanin yana zaton za a bar shi haka kawai sakaka ai muhmalan a bar shi ba tare da doka ba la yu'maru wa la yunha babu umarni ba hani haka mutum yake tsammani tunda ko ba haka bane mutum bai kamata ya daidaita tsakanin daidai da mummunan abu ba abu mai kyau da marar kyau duka ce daidai bane mun gane wannan wa qad thabata ya tabbata fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala to ga hadisin da muke magana akan inda zai yi mutum ya iya hujja da kaddara idan zunubin an gafarta masa shi wannan shine kissa da nake gaya mana ta faru tsakanin annabi adam da annabi musa to me ya faru ya inganta a hadithi ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wata rana yake cewa ihtajja adamu wa musa annabi adam ne da annabi musa suka yi jayayya shine ihtajja nan shi ake nufi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ya gudana mu hararo abun gashi kamar gasu nan a tsaye su biyu suna tattaunawa Ƙala Musa, annabi Musa ya ce, Ya Adam, ya kai annabi Adam, babanmu, an ta abu albashar, kai ne fa uban ɗan Adam baki ɗaya, uban mutum, albashar ana fi mutum. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah ya halicce ka da hannunsa, nan yana jera masa falalolinsa, wa nafakha fika min ruhihi, ya busa maka ransa, ruhi daga gare shi, wa asjada laka mala'ikatahu. kuma ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujada shi ne asjada ya sanya mala'ikunsa su yi ma sujada akhrajtana wa nafsaka min aljannati yaya kuma gashi ka zo da kai da kanka duk kafin da mu da mu da kai duk kafin da mu daga aljanna kun ga annabi Musa ne yake gayawa annabi Adam kai mana laifi kai ka ja mana duk wannan abu dai gashi an fidda mu daga aljanna kuna gane wannan tattaunawar fa qala lahu adam sai annabi adam ya ce anta musa kai ne musa allazi stafaka allahu bi kalami wanda allah ya zabe shi da maganarsa ashe allah ya zabi mutum a cikin annabawa yayi masa magana falala ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa kataba laka at-taurata bi yadi at-taurar ma da ya baka da hannunsa ya rubuta ta wannan shi ma ya tabbata gashi ma a hadisin nan Allah maɗaukaki a taura da hannunsa ya rubuta ta ba wahayi ba ne kawai ayi wa mala'ika ya gaya wa mutum a'a da hannunsa ya rubuta a taura ya miƙa wa annabi musa alaihi salatu wassalam allah shi ya san yadda abin yake amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gashi wa kataba laka taurata biyadi a haka ne ko fa bi kam wajadta maktuban ko haka ne ko fa bi kam wajadtu maktuban alayya da me ka sami an rubuta a kaina qabla an ukhlaqa cewa wato kafin a halice ni an samu a rubuce yadda ka samu a rubuce an yi wancan to haka yake a rubuce ga abin da zan yi tun kafin a halice ni kamar yadda kai ma tun kafin a halice ka a rubuta waɗannan abubuwa kun ganin ya kafa hujja da me maktuban qabla an akhluq abu ne a rubuce kafin a halice ni nan hujja ne da kaddara ko ba hujja bane da kaddara yau sai ce wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba wa ubangijinsa ya karkace ai wannan nasin alqur'ani ne shi ma ko qala sai ce bi arba'ina sana da shekara arba'in shi ne ma'ana bi kam ɗin da shekara nawa ma'ana lokaci nawa ka samu a rubuce cewa gashi gashi gashi tun kafin a halice ne sai sai ai kafin a halice ka da shekara arba'in har a rubuta waɗancan abubuwa ƙala sai ce falima talumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an ukhlaqa bi 40 sana to ya kake zargina da abinda da wani lamari wanda Allah ya kaddara shi tun kafin a halicce ne da shekara arba'in kun gane wannan mun fahimci abin menene kafa hujja annabi adam yake ko ba kafa hujja ba cewa aka aka rubuta min tun kafin shekara arba'in da halitta ta an rubuta cewa abu kaza zai auku Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajja adamu musa ai galabahu sai annabi adam ya kada annabi Musa shine ma'ana a wannan irin abin da ake cewa a tattaunawa ne ya kadawa ne ba kayarwa ta kokawa ba ma'ana tunda ai jayayya suke tattaunawa ko to wannan hujja ta annabi Adam ita ce ta irin jaye akan ta annabi Musa to mu karanta wannan bayanin kar mu bashi haka in aka bashi haka sai ka ce a to ai shikenan wannan zahirin wannan hadisin ya nuna mana kenan aka fa hujja da kaddara ko to shine malam ibn taymiya yake cewa wa hadha hadithu wannan hadisin da kuke ji dallat fihi ta'ifatani kungiyoyi guda biyu suka bace dangane da wannan hadisin ta'ifatun kazzabat bihi wata kungiyar karyata hadisin ma tai gaba daya lima zannu annahu yaqtadi raf'a adh-dhammi wal iqab amman asallaha li ajli al-qadar wasu suka karyata hadisin suka ce a wannan hadisin ai yana nuna kenan babu laifi an dauke zammi zargi wal iqab da uquba daga wanda ya saba wa Allah saboda kaddara an dauke masa laifi kun gane wannan ai wa ta'ifatun wata kungiyar kuma sharrun min haula'i wanda sharrun su yafi wancan ja'aluhu hujjatan sai ka saka ce ah to ai shikenan mu mun samu hujja duk abin da muka yi shikenan sai mu ce gashi annabi adamu ma yayi wa qad yaquluna kuma zaka ji suna cewa alqadaru hujjatun li ahli alhaqiqati alladhina shahiduhu ai ita qaddara hujja ce ga ahli alhaqiqa ahli alhaqiqa nan yana nufin suwa sufaye dai wannan masu maganar wahdatul wujud sune ahlul haqiqati kasan suna cewa ku jahilai ne ahlul shari'ati su kuma sune ahlul haqiqati masu ilimin haqiqa hmm alladhina shahiduhu wanda suka shaidi suka ga wannan abun aw alladhina la yarawna anna lahum fi'lan ko wanda suke ganin su ba su ma da wani aiki kawai haka Allah ke jujjuya suka mun gashi in iska ta taso shine an abin nan cewa ba su da aiki komai suka yi ba su suka aikata ba in ma sun yi zunubin to ba su ne suka yi ba kawai sun ga kaman su ne suka yi sun ga kaman su ne suka yi alhali ba su suka yi ba kaga kenan ba su yi abin ba kaga wani ai karyatawa ne wa minan nasi man qala daga cikin malamai nan nasu yana nufin malamai ce daga cikin malamai man qala akwai wanda ya ce inna ma hajja adamu musa ai annabi adam ya galabi annabi Musa ne anan ya fi shi anan li'annahu abuhu saboda shi babansa ne li'annahu kana qattaba domin ko ya riga ya tuba au li'anna dhanba kana fi shari'atin wal lawma fi ukhra ko kuma su ce a'a zargin ko zunubin a wata shari'ar ne zargi kuma a wata shari'ar ne daban ma'ana shari'o'in daban ne a shari'ar annabi adam can abin zargi ne a shari'ar annabi musa kuma ba abin zargi ba ne ko kuma kai abin nan a zamanin annabi adam kafa hujja da kaddara ba abin zargi ba ne a zamanin annabi musa kuma menene abin zargi don haka ba za a bashi damar ya kafa hujja da kaddara ba annabi adam ko zai kafa hujja da kaddara wannan tawilin wasu malaman ne au ko kuma wasu su ce li'anna hadha yakunu fi dunya duna al-ukhra cewa wannan a duniya ne ba a lahira ba cewa a duniya mutum zai iya faɗi wannan amma a lahira ba zai faɗi wannan a matsayin hujja gabansa ubangiji ba yadda yake neman Allah madauke dauke masa zunubi ba za a azabtar da shi ba yace wa kullu hadha batil inji ibn taymiya yace duk wannan tawilin duk ba daidai bane to wanne ne daidai ai dai kun gane waɗancan abin da suka faɗa sai ce walakin wajhul hadisi fuskar wannan hadisin shine anna Musa alaihi salam lam yalum abahu illa li ajli al-musibati allati lahiqathum min ajli aklihi min ash-shajar annabi Musa bai zargi babansa annabi Adam ba sai saboda musifan nan da ta shafe su baki ɗaya saboda cin wannan bishiya da aka ce kare ci kun gane wannan faqala lahu dan ku abin da yace da shi shine limadha akhrajtana wa nafsaka min al-jannati me yasa ka fidda mu da kanka daga aljanna ba cewa me yasa kai zunubi ba me yasa ka fidda mu musifar fitar da mu daga aljanna ita yake magana wannan kuma kun ga musifa ce kun gane wannan walam yalumhu be zarge shi limujarradi kaunihi aznaba dhanban wa taba minhu ba ya zarge shi ne saboda kawai yayi zunubi kuma ya tuba ba fa inna musa domin ku musa annabi musa alaihi salatu wasalam ya alamu anna ta'iba min adh-dhanbi la yulamu ai annabi musa annabi ne don haka yafi kowa sanin cewa duk mai zunubi in ya tuba ba a zargin sa da zunubin kun fahimci abin kun ga malamai kenan masu kyakkyawan zato ga annabawa ban sani ba ko kun fahimci shi abin da ke nufi ai annabawa su suka zo mana da wahayi daga Allah cewa idan mutum ya laifi ya yi zunubi kuma har ya ce ya tuba har ma Allah ya faɗi Allah muna da nassi a Qur'ani Allah madaukaki ya gafarta masa thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada wani ba nasi bane na Qur'ani dangane da Annabi Adam Allah ya zabe shi ya karbi tubansa ya shiryu kaga zancen wancan laifi ai ya tashi to duk mutumin ko da ya laifi sai ya nemi gafara aka gafarta masa to ba a ce masa me yasa kai mai laifi kun gane wannan in mutum yayi tuba tuba ta jibbu ma qablaha ko tana yanke abinda ya faru gabaninta shine ta jibbu kamar da al-islam ya jibbu ma qablahu idan mutum ya musulunta ya shafe rayuwarsa ta baya sai haƙƙin mutane ba su suka yawwa amma duk zunubi tsakaninsa da ubangiji duk an yafe shi dama mai tuba ba mai dogewa ba ne yau ai mun faɗi wannan wanda duk yake tuba to ba mai dogewa ne akan mai dogewa ne ba togewa ba e togiya cire wani abu daga umumi dogewa shine ka tsaya kam ka kide na abu eh to ban sai kun gane me yake nufi yace fa inna Musa ya alamu anna ta'iba min adh-dhanbi la yulamu annabi Musa ya san cewa duk mai tuba wanda ya tuba daga zunubi to ba a zargin sa wa huwa qad taba minhu aidan kuma ya tuba shi annabi Adam walau kana adamu ya ataqidu raf'al malami anhu li ajli al-qadar lam yaqul kai malai ibn taymiya akwai ilimi kun ba ku ga inda ya hango waɗannan abubuwan duk ya rusa wancan tawili sai ke cewa da annabi adam shi ma abin da ake zato cewa ya kafa hujja da wannan maganar cewa ai kamar daukewa kansa laifi yake da yake cewa ai haka aka rubuta min shekara arba'in tun kafin a halice ni yace inda wannan da gaske ne da bai ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ko ba ka bane kuma kun ga ya faɗa cikin alkur'ani ashe ya yadda laifi yayi don haka ba magana ce ta kafa hujja da sai ya ce a ya Allah ai kai ka rubuta min tun kafin shekara 40 don haka wannan abun ni ban yi komai ba ba komai ba laifi tsakanin da kai kun gane wannan zancen don haka annabi adam bai hujja da zunubi ba a bai hujja da kaddara akan laifi ba kun gane zancen insha Allah sai ce da ba zai faɗi wannan addu'a cewa rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mu mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana wa tarhamna ka ji kanmu lanakunanna minal khasirin da mun zama lalle zamu zama cikin hasararru tababbu wal mu'minu shi ko mu'mini ma'murun inda al masa'ibi an yasbira wa yusallim an umarci mu'mini in musifa ta same shi to ya hakuri wa yusallim kuma ya miƙa wuya ko wa yuslim duk ɗaya ne wa inda zunubi in kuma zunubi ne an yi stagfira wa ya tuba in kai zunubi to ka nemi gafara ka tuba in kuma musifa ce ka yi haƙuri ka miƙa wuya shi kenan zaman lafiya kun gane wannan insha Allah ba rikici ma'ana zaka kafa hujja da kaddara a musifa cewa haka Allah ya rubuta zai kai hakuri kuma ka miƙa wuya Allah ne ya rubuta amma idan zunubi ne fa me zaka yi sai ka nemi gafarar Allah sai ka tuba ba za ka ce a to ai ba ni da laifi ba haka Allah ya rubuta min a kaddara wannan ba a yi Allah sa an fahimci abu to saboda ya shiga wani maudu'in daban na maganar musifa yadda ya kamata mutum ya tinkari musifa shi za mu shiga nan gaba to mu tsaya nan sai zama darasin mu na gaba mu dawo mu tashi akan inda yace wal mu'minu ma'murun inda al masa'ibi an yasbira wa yuslim da fatan an gane insha Allah Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta Allah ya kara mana ilimi Allah ya sa ayoyin alqur'ani mu rika fahimtar su irin fahimtar waɗannan manyan malaman kuma wallahi duk mutumin da yake son shirya shi yasa kullum ake cewa ka makale wa alqur'ani amma fa ka fahimce shi kaga fahimtar alqur'ani sai sa ibnu taymiya ya hango waɗannan abubuwan har yace sauran abin nan tawiloli da malamai suka duk kuskure yace ba haka bane domin kada mutum ya karanta wannan hadisi ce a to ai ga annabi annabi adam ma anan ya kafa hujja da laifinsa ai da kaddara akan laifinsa kenan ba shi da laifi sai ce a ba haka bane inda haka ne da bai faɗi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ba don haka Allah madaukaki muke roko ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da waɗanda suka karkace Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya kwantar da hankali a wuraren da ake tashin hankali Allah kada ya kawo mana waɗannan abubuwa na tashin hankali Allah ba mu haɗin kai da son junanmu da tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum